أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta litinin a yau muna goma sha biyar ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda yake daidai da 25 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya allah tabaraka wa ta'ala ya sake hada mu a wannan majalisi mai albarka a wannan masallaci da ke wannan ma'aikata ta treasury a gangan ofis a nan cikin garin bauchi kamar yadda muka saba haduwa a wayannan kwanaki domin gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani mai girma idan ban manta ba a darasinmu na ƙarshe na ranar alhamis da ta gabata mun kai ƙarshen suratul zumar wanda har mun fara taba wani abu daga cikin suratu ghafir amma mun faɗi cewa insha Allah ta'ala a yau za mu sake dawowa daga farkon sura domin mu daura daga bayanan da muka tsaya insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya sa albarka a cikin abin da za mu karanta Allah madaukakin sarki ya albarkace mu Allah ya mana albarka suratu ghafir kamar yadda muka ambata sura ce makkiya wato an saukar da ita kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina ita ce sura ta 40 idan ka dauko kinge ka dauko kirgen surorin alqur'ani daga bangon dama sai dai a wajen saukarwa ita ce sura ta 60 a lamba na sauka daga sama domin akwai bambanci tsakanin lamban da aka saukar da sura daga sama da kuma lamba da ake sa ta a cikin alkur'ani ba kowace sura ba ce ya zama daidai yadda aka saukar da ita haka nan kirgin da adadin yake a yadda aka sa ta cikin alkur'ani idan muka duba littafin asrarun tartibi suwanin qur'an za mu ga yayi bayani akan yadda allah maɗaukakin sarki ya turo mala'ika jibril da saƙo ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kowace sura ga inda ya kamata a ajiye ta gwargwadon munasabar da take da shi da 'yar uwarta da ta gabace ta domin galibi mun karanci surorin alkur'ani za mu ga a wasu wuraren mafiya yawa darussan da wasu surorin suka rufe da su surorin da ke shi da ke bi musu da wa'annan darussan suke farawa galibi za mu ga idan wannan ita ce sura ta 39 wannan ita ce sura ta 40 to za mu ga akwai munasabobi masu yawa tsakanin ayoyi saboda haka a wajen saukarwa ita ce sura ta 60 a kirgi a cikin alkur'ani ita ce sura ta 40 an saukar da ita bayan suratul zumar kamar yadda suke a jere suratul zumar ita ce sura ta 59 wajen sauka suratul ghafir ita ce sura ta 60 biyo baya da suratul fussilat suratul shura suratul zukhruf da dufan da jasiya da ahqaf haka nan aka jero waɗannan hamin hamin guda bakwai din ya zama an saukar da su a jere sannan a wajen jera sunonin alqur'ani kuma aka sanya su a jere kamar yadda in ban manta ba a cikin suratu zumar za mu ga kamar yadda za mu karanta insha Allah akwai munasabobi masu girma tsakanin wayannan surori guda biyu da alaƙa mai girma tsakanin suratu zumar da suratu kafir idan ba mu manta ba abu na farko da suratu zumar ta fara da shi shine mai tanzilul kitabi min Allahi azizil hakim shine abu na farko da suratul zumar ta fara da shi cewa alqur'ani saukakken littafi ne daga wajen Allah mabuwayi mai hikima suratul ghafir da ta zo sai ta fara da tanzilul kitabi min Allahil aziz alim sai ta fara da cewa alqur'ani saukakken littafi ne wanda ya sauka daga wajen Allah madaukakin sarki ubangijin talikai sannan a cikin suratul zumar ta ta kare da bayani akan makomar masu imani da kuma makomar ne da kuma makoman kafirai kamar yadda muka ji wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara kaga waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu za su samu aljanna za a raka su zuwa aljanna to sai dace da ghafirid dambi wa qabilit tawbi shadidil iqabi mai tsawo ta ina suka sama aljanna shine ta hanyar samun gafaran Allah da rahamar Allah da yadda Allah ya karbi tubansu da suka aikata laifuffuka Allah kuma ya karba tubansu domin daga cikin sifofin almuttaqina uiddat lilmuttaqina alladhina yunfiquna fis sarai wad darai zuwa ƙarshe shine walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim ba wai ba sa zunubi bane in sun yi zunubin ne sai su tuba su koma zuwa ga Allah kaga ashe akwai munasaba tsakanin suratul zumar da kuma da kuma suratul ghafir sannan kuma a ƙarshen suratul zumar mun ji yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani game da mutanen banza yadda da a ce da su yadda da su ce ƙalubala walakin haƙƙat kalimatul azabi alal kafiri kalman azaba ta ta tabbata akan kafirai to a farkon suratul ghafir ma sai ya ce wa kadhalika haqqat kalimatu rabbika alal ladina kafaru annahum ashabun nar haka nan kalmar ubangijinka ta tabbata akan kafirai cewa su ɗin yan wuta ne kun ga har yanzu dai wannan munasaba ce tsakanin suratu zumar da kuma da kuma suratu ghafir sannan a cikin suratu azumar Allah maɗaukacin sarki a ƙarshen suran ya ambaci yadda za a gama la'ibulan tashin al'iyama suna kewaye da al'arshin Allah وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين سنة فركن سورة غافر سيفارة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم kaga yayi daidai da ayar karshen suratul zumar hafina min hawli al-arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi tare da wato ainihin gode ma ubangijinsu sannan kuma a cikin suratul zumar ubangiji tabaraka wa ta'ala a ƙarshen suran yayi bayani akan makoman kafirai wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha a farkon suratul ghafir nan ma sai yayi bayani kazzabat qablahum qawmu nuhin wal ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhu وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب Allah ya ce kaga sai na kama su yace kalle yadda makoma su ta kasance makoma ta yi muni ita ce wutan jahannama kun ga har yanzu dai wannan munasaba ce da take nuna alaka da ya zo tsakanin wato ainihin suratu zumar da kuma ita kanta suratu ghafir sannan a cikin suratu zumar Allah ya yi bayani da ya ce kul ya ibadiyar lalzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim da Allah ya kira cewa kar ku bai tsammani daga rahmar Allah ku dawo ku tuba zuwa ga Allah a farkon suratul kafir ma sai ya fara da wannan kun ga dai har yanzu wannan yana nuna mana akwai alaka tsakanin suratul zumar da kuma suratul ghafir to shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya ajiye aka ajiye wa'annan surori guda biyu a waje ɗaya saboda alaƙa da ke tsakanin suratu zumar da kuma ita kanta suratu kafir to duka wannan yana nuna mana cewa duk abin da muka gani a cikin alƙur'ani wadda allah tabaraka wa ta'ala ya yi na jera ayoyin ƙur'ani daga wannan ayin sai wannan da kuma jera surorin ƙur'ani daga wannan ayans daga wannan surin sai wannan to babu shakka lallai tabbas a cikin wannan akwai hikima kamar yadda dai babu wani abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya taba yi face akwai hikima a ciki alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya fahimci hikiman ya fahimta wanda kuma ya jahilci hukumar kuma ya wanda ya jahilci hikimar ya jahilci hikimar amma kuma babu shakka dukkanin ayyukan da Allah tabaraka wa ta'ala yi kowane irin abu ne akwai hikima a ciki sai dai inda Allah ya bayyana hikimar ake bayaninsa inda kuma Allah bai bayyana hikimar ba ba a matsawa a ce lallai lallai tabbas tabbas sai an binciko yadda hikimar take domin in akwai hikimar sanar da mu hikimar to da Allah madaukakin sarki ya sanar da mu amma duk abin da muka ga Allah madaukakin sarki ya ɓoye bai faɗa mu jama'ansa ba bai faɗa mu bayinsa ba to wannan yana nuna mana cewa babu hikimar wajen a san wannan hikimar sannan kuma babu hikima wajen aita bincike akan wannan hikimar to wannan sura ta suratu ghafir kamar yadda muka ji ayoyinta guda 85 a wasu kira'o'in wasu malamai suka ce ayoyinta guda 82 gwargwadon yanayin yadda mutum yake karatu da kira'ar da yake karatu kamar yadda mun yi bayani akai a satin da ya gabata sannan ana kiranta da suratu ghafir kamar yadda muka ji saboda ya zo a farkon sunan gafirin ɗin sannan ana kiranta da suratun ɗauli suratun ɗauli kamar yadda ya zo a farkon ayan shadidul iqabi fi ɗauli mabucin kyauta to ana kiranta da suratun ɗauli ana kiranta kuma da suratun mu'min suratun mu'min shine kissan wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna shi yasa ake kiranta da suratun mu'min babban darasi da suratu ghafir take koyar da mu shine tana nuna mana yadda Allah yake yin hukunci tsakanin ƙarya da gaskiya suratu ghafir tana koya mana sunnar Allah game da mu'amalantar ƙarya da gaskiya ga yadda Allah yake gudanar da wanda ya rike gaskiya ga kuma yadda yake tafiyar da wanda ya rike ƙarya wannan suratu zumar tana koya mana suratul ghafir tana koya mana wannan sannan tana nuna mana yadda take kayawa tsakanin imani da kafirci ga yadda ƙarshen imani yake kasancewa ga yadda ƙarshen imani kafirci yake kasancewa tana koya mana yadda yake karewa yake kayawa a ƙarshe tsakanin masu da'awa da masu ƙaryatawa ga yadda masu da'awa suke samun kyakkyawan ƙarshe ga yadda masu ƙaryatawa suke samun mummunan ƙarshe tana nuna mana yadda ƙarshen duk wani mai girman kai yake karewa duk wani wanda ya zama mai girman kai a bayan ƙasa domin a cikin surar za mu ji irin yadda fir'auna ya girman kai da kuma yadda allah ya gama da shi da yadda allah ya yi maganinsa za mu ga cewa yadda allah maɗaukakin sarki yake ba da nasara ga duk waɗanda suka ƙasƙantar da kansu zuwa ga allah maɗaukakin sarki da yadda Allah ya yi alkawarin taimakon duk waɗanda suka tsaya akan addininsa da yadda Allah ya yi alkawarin ba su nasara da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki yake cika alkawarinsa yadda wato ainihin ya yi wannan alkawari ɗin wannan duka yana daga cikin abin da ita wannan suran take koyar da mu wannan suran tana koyar da mu tana koyar da mu lura da kuma kula da ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki yake mabayinsa wannan suran tana koyar da mu wannan darasin sannan wannan suran tana koyar da mu darasi cewa lallai tabbas alkur'ani sauƙaƙƙen littafi ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan suran tana koyar da mu yadda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa babu makawa babu tabbas babu makawa babu shakka tabbas za a yi tashin alkiyama Allah ya tabbatar mana a cikin wannan sura inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktharun nasi la yu'minun su wa'annan wasu ne daga cikin a darussa da wannan sura ta suratul ghafir take koyar da mu wanda duk sauran bayanan da suka rage wanda ba mu maimaita su ba a yanzu mun yi su a satin da ya gabata tun da kan abin da ya shafi falalan suwar alhawani da yadda ake kiran su da sunayensu daban-daban duk mun yi bayanin su a satin da ya gabata wanda babu bukatar sai mun sake maimaita su a yanzu yanzu na ƙara maimaita bayanan da ba mu yi su bane a satin da ya gabata don gabatar da wannan sura ta suratul ghafir saboda haka insha Allah yanzu kai tsaye za mu shiga cikin suratul ghafir malam zai karanta mana ayoyin farkonta domin mu fara jin sakonnin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar mana ya aiko mana a cikin suratul ghafir Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin abin da zamu karanta Allah ya jagorance mu cikin abin da zamu karanta ya sa mu karanta daidai ya sa mu fahimci daidai kuma mu yi aiki da shi na'am malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد الله مدوكاكين سركي يتي حميم wannan harufan mun yi bayani a kansu a satin da ya gabata cewa ana kiransu da fawatiku suwal ko a kira su da al-huruf al-muqatta'a harufan da Allah madaukakin sarki ya bude surori da su a kamar yadda mun yi bayani har ila yau a satin da ya gabata cewa mafiya yawan malamai bisa ittifaqin da yawa daga cikin su idan sun karanta ɗaya daga cikin waɗannan harufan a cikin alkur'ani suna cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika abinda suke cewa shine Allah shi ya san abin da yake nufi da wayannan harufa da yawan malamai ba sa kokarin fassara wayannan harufa kamar yadda muka ji wasu malamai suka ce sunaye ne daga cikin sunayen Allah wasu malamai suka ce sunaye ne daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wasu suka ce a'a sunaye ne daga cikin sunayen alqur'ani wasu ka ce a a sunayen surorin da aka bude da su ne da ka ce suratul baqara ka ce suratul alif lam mim suratul ali imran suratul alif lam mim suratul ghafir suratul hamim suratul shura suratul hamim haka hakan nan kamar yadda ai zamu ga kamar yasin ai kaga ya ka ce suratul yasin taha sai ka ce suratul taha sad sai ka ce mi suratul sad qaf sunanta mi suratul qaf to wasu malamai suka ce a'a Allah yana jefa tahaddi ne ga kafiran Makka cewa ba dai kun ce alqur'anin nan Muhammadu kirkiran sa yayi ba eh haka kuka ce to babu shakka wannan alqur'anin ba daga wasu harufa aka kawo shi ba harufa ne dai irin naku na larabci saboda haka kuma in kun isa kuma ku kirkiro saboda haka kamar ana nuna musu alqur'anin ba ko su bakin harufa bane ha'un ne da mimun ai kuma larabawa kun san su ai alif lam mim ne alifun ne da lamun da mimun wanda duk kun san su ba'un ne da sinun da mimun duka kun san su saboda haka in kun isa to ku kawo mana wasu surori ko wasu ayoyi waɗanda suke kama da alkur'ani ku yi amfani da irin waɗannan harufa saboda kamar jefa musu tahaddi ake yi ana jefa musu kalubale ne cewa in kun isa ku kawo ina fatan muna fahimta saboda haka wasu malamai suka ce wannan shi ne sa Allah madaukakin sarki yake kawo waɗannan wato ainihin surorin to wasu daga cikin malamai suka ce wannan surorin waɗannan harufan suna da alaka da alkur'ani shi yasa mafiya yawa za mu ga cewa idan Allah madaukakin sarki ya kawo wa'annan harufa to sai muga cewa ya biyo baya da magana akan me da magana akan alqur'ani ai yanzu gashi zamu ga anan farkon suratu ghafir ya fara da hamim sai ce me tanzilul kitabi min Allahil azizil alim alqur'ani saukakken littafi ne wanda ya sauka daga Allah madaukakin sarki wanda yake masani ne sannan kuma mabuwayi ne wanda yake mai ilimi ne wanda kuma ya buwayi ya buwayi kowa da kowa to saboda haka wasu malamai suka ce wa'annan harufan suna da alaƙa da ma'anonin alƙur'ani suna da alaƙa da ma'anonin alƙur'ani shi yasa za mu ga mafiya yawan surori da allah maɗaukakin sarki ya buɗe su da wa'annan zaka ji ya faru su da magana akan alƙur'ani wanda malam zai kawo mana wasu daga cikinsu a farkon suratul baqara Allah ya ce alif lam mim
bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin kun ga Allah madaukakin sarki ya ce alif lam mim Allah da ya bude wannan sura da alif lam mim sai ce zalikal kitabu la raiba fi sai ce wannan alqur'ani da kuke ganin shi babu shakka a cikin sa cewa hudan lil muttaqin shiriya ce ga masu tsoron Allah ba shakka cewa littafi ne sauƙaƙe daga gun Allah kuma shiriya ce ga waɗanda suke masu tsoron Allah shiriya ce ga masu tsoron Allah to kaga wannan sai Allah ya bude suratul baqara da wannan haka nan ya bude suratul ali imran yace alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
Allah yace alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sai ce nazzala alaykal kitaba bil haqqi مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان sai faro da magana akan tauhidi sai biyo da magana akan me akan alqur'ani haka nan farkon suratu al-a'raf yace
alif lam mim sad كتاب أنزلناه إليك لتخرج ال- كتاب أنزل إليك.
أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين
Allah sai ya ce alif lam mim sad kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'min Allah ya ce wannan alqur'ani saukakken littafi ne da aka saukar da shi zuwa gare ka daga kar ka samu wani kunci a zuciyarka game da alqur'ani haka nan farkon suratul yunus yace
ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين Allah madaukakin sarki sai ya ce alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim kaga nan ma dai ya bude da magana akan me da magana akan alqur'ani tilka ayatul kitabil hakim wayannan ayoyin littafi ne wanda yake mai cike da hikima suran take bi mata ita ce suratul hud sai ya ce ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير sai ya ce alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu Allah ya ce wannan alqur'ani littafi ne wanda aka cika ayoyinsa da hikima thumma fussilat sannan aka rarrabe su milladun hakimin khabir daga wajen Allah wanda yake mai hikima ne wanda yake masani ne sani wanda zai ba mu kowa labarin abin da ya aikata kaga dai har yanzu dai magana ce akan alqur'ani haka nan surar da ke bi mata suratul yusuf
ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin Allah ya ce waɗannan ayoyi ne na alkur'ani littafi wanda yake a bayyana a fili suran gaba suratul ra'd sai ya ce ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب sai ya ce alif lam mim ra sai ya ce tilka ayatul kitab waɗannan ayoyin littafin Allah ne ayoyin alkur'ani suran da ke bi mata ita ce suratul ibrahim sai ya ce a farkon suran ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد
kaga sai ce alif lam ra sai ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid kaga sai ya fara da alif lam ra sai ce kitabun anzalnahu ilayka haka nan sunan da ke bi mata suratul hijr sai ya ce
ألف لام را تلك آيات القرآن وكتاب مبين sai ce alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'ani mubin shine farkon suratul hijr suratul naml ita ce mai tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin tilka ayatul kitabi wa qur'ani mubin Allah ya ce waɗannan ayoyin littafi ne da kuma alqur'ani bayyananne almuhim ba sai mun je mun kawo su har kwano ba amma dai ina so in nuna mana cewa mafiya yawan su in Allah ya kawo su yana biyo baya ne da magana alqur'ani in ka cire 'yan kaɗan daga cikinsu su ne waɗanda da aka kawo su ba yi maganar alkur'ani ba ba su wuce guda hudu ba na farko ita ce suratu maryam allah ya ce kaf ha ya ain sad sai ce zikiru rahmati rabbika abdahu zakariya da yi magana ya kawo su sai kawo tarihin annabi zakariya bai biyo bayan da maganar ne da maganar alkur'ani ba ta biyu ita ce suratul ankabut ya ce alif lam mim sai ce a hasiban nasu an yi turaku an ya kulu amanna wahum la yuftaru da ya kawo alif lam mim sai kawo maganar jarabawa a rayuwa bai biyo da magana alqur'ani ba ta uku ita ce suratul rum alif lam mim sai ce ghulibatir rum sai bai biyo bayan ta da magana alqur'ani ba sai kawo kissa tsakanin na yaki tsakanin rum da faris ta hudu ita ce suratul qalam nun wal qalami wama yasturun kaga ita ma bai kawo magana sai bai kawo magana akan alqur'ani ba to in ka dauke waɗannan guda hudu duka sauran surorin guda 29 in ka cire guda hudu a ciki guda 25 da Allah ya kawo hurufin muqatta'a sai biyu bayan su da magana akan alqur'ani mai girma saboda duk wannan ya nuna mana cewa lallai tabbas waɗannan harufan ashe akwai alaka tsakaninsu da alqur'ani mai girma duk wannan na kawo mana ne su domin nishadin alkur'ani ya shiga jikinmu sosai mu ji yadda Allah madaukakin sarki ya bambanta bude wayannan farkon surorin da harufa daban-daban wayannan harufa wasu surorin Allah ya bude su da harafi daya kamar mi sad qaf nun wayannan harufa ɗaya wasu surorin Allah madaukakin sarki ya bude su da harufa guda biyu harufa guda biyu su ne kamar a hamim tasin taha yasin duka wayan an bude su da bi an bude su da harufa guda biyu wasu an bude su da harufa guda uku kamar su alif lam mim alif lam ra ta sin mim duka an bude su da harufa guda uku wasu an bude su da harufa guda hudu kamar alif lam mim sad kamar alif lam mim ra wannan duka an bude su da harufa guda hudu wasu kuma an bude su da harufa guda biyar kamar kaf ha ya ain sad kamar ha mim ain sin qaf an bude su da harufa guda guda biyar to haka Allah madaukakin sarki ya bambanta su domin usulubin alkur'ani ya bambanta sannan nishadi da kuma lazza na karatun alkur'anin ya zama yana shiga jikin mutane domin yadda suke samun bambanci wajen usulubi na alkur'ani Allah ya samu dace Allah ya ce tanzilul kitabi min Allahil azizil alim alkur'ani saukakken littafi ne daga wajen Allah wanda yake masani wanda yake mabuwayi ya ce ghafirin dam Allah mai gafarta zunubai duk zunubin da mutum ya yi Allah yana gafarta masa wa qabilut tawb Allah mai karban tuba ne in mutum ya tuba ya koma zuwa gare shi Allah na karban tubansa duk wanda kuma ya mutu bai tuba ba to shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne wannan siffa ce ta Allah guda biyu ba ka ɗaukar ɗaya kamar ɗaya in ka ɗauki ɓangaren azaba zalla sai ka ɗauki siffan hawarijawa wanda muka fi sanin su da yan boko haram su ayoyin da suka da tafi burge su a cikin Qur'ani su ne ayoyin azaba in kai kaza ko ya aika ka wuta su ne ainihin khawarijawa yasa akan mutane suna zina sai su halatta yakin su akan mutane suna ƙarya sai su halatta a yake su akan saboda me su ba sa la'akari da ayoyin rahama ba ruwansu da rahama wasu kuma murji'awa da sauran bangarori na jahamiyawa su kuma sai suka ɗauki zallan ayoyin rahama sai su ce duk abin da mutum ya yi ma dama shi musulmi ne to wannan aikin ba zai taɓa masa imaninsa ba balma a wata aƙidar suka ce ai mutum na da la'ila illallah guda ɗaya saboda haka sai ka yi ta zunubi ka yi ta zunubi sai ɗaya ta warware in ka sake ka sake sai na biyu ta warware haka haka in ka mutu ɗarin duk ba su warware ba to ba ka yi ba azaba to kaga wannan kaddara ma kana da la ilaha illallah guda ɗari sai mu tambaye su mu ce in mutum ya je can wajen alulan nan sai ya zauna ya yi alula guda ɗari yana tashi sai ya hutu yanzu duka alulan sun warware ko sai ya yi hutu guda ɗari kafin alula guda ɗari su warware na yana yin hutu guda ɗari duka alulan sun yi mai sun warware sai ya sake wata alula saboda haka haka ke illa ilaha illallah ka guda dubu ne in kai shirka daya duka la ilaha illallah sun warware sai ka sake sabuwa sai ka sake sabuwa to saboda haka ahlus sunna kuma suna tawassul ne ba su yi watsi da ayoyin azaba ba ba su yi watsi da ayoyin rahama ba inda Allah ya sako ayoyinsa da sanyi ka bar su da sanyi inda Allah ya sako ayoyinsa da zafi ba su da zafi su ayoyin Allah ba a canza su yanda suka zo da rahama karanta su a haka in sun zo da azaba karanta su a haka karanta su a haka karka ce kana tausayin bayi wannan ayan ta zo da zafi bare ka rage mata zafi Allah ya fi ka tausayi karka ce kana so mutane su gane su shiryu wannan ayan ta zo da sanyi bare a kara mata zafi a'a Allah ya fi ka san bayin su shiryu karka ce a'a ta yi zafi in aka sake ta da zafi mutane ba za su fahimta ba Allah ya fi kasan mutane su fahimta amma ya saukar da wasu ayoyin sanyi-sanyi wasu ayoyin zafi-zafi inda suka zo da sanyi karka kara musu gudu inda suka zo da zafi to sake su su tafi da zafinsu duk wanda ya tare su a hanya su buge shi kar dun kana jin haushin wani ka kara ma aya zafi ko dun kana neman ka yadda da wani aya mai zafi za ta bi ta kansa ka rage mata zafi ba a haka ma'ayoyin Allah ba a haka ma'ayoyin Allah ko duk mutum yana tunanin cewa a irin waje kaza in yayi zafi mutane ba za su so shi ba in ya faɗi ayoyin azaba mutane ba za su so shi ba eh mutanen mu ba ba son mu ji ayoyin azaba kun mu so mu ji an ce duk tsayen da kai zaka shiga aljanna eh abinda muka fi so kenan kun mu so mu ji an ce duk tsayen da kai kai dan aljanna ayoyin da muka fi so kenan ba ma son jin wa'azi akan tuban koma zuwa ga Allah in mun ji akwai azaba akwai wuta ba ma son jin wannan wa'azin mun so mu jance wanda inna Allah ghafurur rahim eh huwa ghafurur rahim wa huwa shadidul iqab bayan Allah na da gafara na da jin gai haka nan kuma Allah mai tsananin hukuma ne Allah ya iya hukuma kisa yanzu ma mutum ma zai zai ce baka ya zo neman fatawa a gunka amma kafin ya baka ya gaya maka wace irin fatawa yake nema sai ya gaya maka shi kuma ga inda ya fi karkata ina neman amsa akan kaza amma ni a gani na aikata shi ne daidai so shi sai ya gaya ma ga inda ya fi karkata ne kafin kuma ya gaya maka to menene hukuncinsa saboda haka yana so tun wuri ya daura ka akan abin da yake so ka faɗa mishi ba a haka ma'ayoyin Allah ba a yi ma'ayoyin Allah haka musamman ma mutum in ya zama ya sha boko zalla ba addini to anan ne za ka ga ana rigima da shi a san shi mutum ya sha boko zalla bai fahimci addini ba gani yake addinin ma yana so a karkatar da ita irin yadda tunaninsa yake kisa yana cin abin da ke bamu matsaloli a masallatanmu yanzu mafiya yawa sai a tara limamai masu ilimi da ladadai masu ilimi sai a ɗauko ciyaman kwamitin masallaci sai a ɗauko wani farfesa ya sha boko amma bai taɓa zuwa ajin islamiyya ba sai a ce shi ne ciyaman kwamitin masallaci sai ku ta tsara abubuwa masu kyau yana ba ku matsala wani abun da ake duba kawai shine yana da kudi in janareton masallaci ya ɓaci zai gyara in fankan masallaci ta ɓaci zai gyara saboda haka shine ciyawa wani sakataren kwamitin masallaci in an ce rubuta alif ba ta ta alifin ba'un ta'un sa'un zuwa ƙarshe bai sani ba shine sakataren kwamitin masallaci ran da aka ce a rubuta takarda da larabci sai dai kuma a nemo tafinta a sako lima a ce alagabar ta wala ina faɗa kana fassarawa so kaga sai zama ayoyin da dokokin Allah da ake so abi ba zai yi abi su ba sai zama ba zai yi abi su ba wannan yana daga cikin matsalar a yi haƙuri yan boko ina ta yan boko a ba na mantawa akwai wani majalisun da nake karatu a wajen ramadan wata rana na yi magana akan mutumin da zai je yi boko zalla a rayuwa bai karatu bai yi karatun alkur'ani ba bayan an tashi sai wani ya zai same ce kan fata malam wa'azin na dinga sassautawa ya ce masa ranka shi ne ba sassautawa za a yi ba gyarawa za a yi mu babu da ikon mu sassauta ayoyin allah ba mu da dama in suka zo da zafi haka za mu sake ta yawwa wata ranar mu ma da muke jin kanmu yan islamiyya yan ƙur'ani wata ran muna ji muna karanta ayoyin wallahi da mu suke haka nan kuma za mu karanta su wata nan muna ji za mu karanta hadisin wallahi hadisin da mu yake kuma a haka za mu karanta shi hadisi ne mai zafi da zai da zai taho ya dake mu haka nan aran ma zai karanta ayan ya san da shi take yi mai fassara ya fassara ya san ayan da shi take yi babu yadda ka iya babu yadda ka iya to yanzu dai ni ina fassara qur'ani ni sai na zama asumi kenan ni qur'ani ba zai mun wa'azi ba babu ran da qur'ani zai tabo wani abun da ni nake yi mara kyau ai babu wannan ranar babu wannan ranar to yin an ce duk wanda aka taɓo shi ya zo a yi fanalbitin ɗin ayoyin a gyaggyara su to waye za a taɓa wa za a taɓa la'ilaha illallahun da kake faɗi shi kan shi taɓo su kake yi to sai abin faɗin la'ilaha illallahun saboda haka in ka ji an yi wa'azi wa'azi ya taɓa ka abin da ake so shi ne kai sai ka ɗauki ara walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita alkhairi a gare ka shine in ka ji an maka wa'azi akwai abin da ake so ka gyara to shi ka gyara Allah son mu yake Allah son mu yake to shi yasa Allah siffan sa yace ghafiriz zambi wa qabilit tubi Allah mai gafarta zunubai ne Allah kuma mai karban tuba ne shi Allah yana da gafara Allah kuma yana karban tuba shadidil iqab Allah mai tsananin hukuma ne a wani wajen ya ce inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim ubangijinka mai gaggawo hukuma ne in baka tuba ba kana ta zunubi kana ta cin haram kana ta cin riba kana ta canza hanyar nerori kana ta ƙara zero a nan da can a nan da can Allah ce in baka tuba ba Allah yana da saurin hukuma in ka tuba kuma wa innahu laghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim a suratul ra'd yace wa inna rabbaka la dhum maghfiratin lin-nasi ala zulmihim wa inna rabbaka la shadidul 'iqab ubangijinka yana da gafara wa mutane bisa zaluncin da suke aikatawa abinda mutane suke aikatawa na zalunci Allah yana musu gafara Allah kuma mai tsananin hukuma ne in ba a tuba ba a suratu fusilat yace wa inna rabbaka inna rabbaka lahu maghfirati wa dhul iqabin alim ubangijinka yana da gafara ya iya gafara in an tuba in an bi hanyarsa wa dhul iqabin alim sannan kuma ubangijinka ma abucin hukuma ne mai girma to wannan yana ƙara fitar mana da har ila yau alaƙa tsakanin suratul ghafir da suratul zumar suratul zumar Allah ya ce Allahu nazzala ahsanal hadisi kitabun mutashabihan mathaniya kamar yadda mun yi bayani a bara ma'anan mathani yana ɗaukan ma'anar duk inda aka kawo abu sai a kawo kishiyarsa kaga sai Allah ya ce Allah mai gafara ne mai karɓan tuba ne sannan har ila yau kuma me shi mai gargawar hukuma ne kaga mathaniya kenan tagwaye siffan Allah guda biyu Allah yana da gafara yana kuma da azaba in an bi shi yana da gafara in an ji a bi shi yana da yana da azaba wannan kuma yana daga cikin abin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ya gargadi mutane game da azabar Allah yayi bishara wa masu imani game da game da rahamar Allah kamar yadda mun ji a ayan da malai ya karanta mana farkon suratu Yunus akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa bashirin ladina amanu an na lafi muƙadama sulikin inda rabbi kaga an anzirin nas kai ma mutane gargadi game da azabar Allah wa bashirin ladina amanu ka kuma yi bishara ga masu imani in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun Allah ya ce ka annabi ka gaya musu ni mai bishara ne kuma mai gargadi ne ga mutanen da suke masu imani bishara ga waɗanda suka bi Allah cewa Allah mai gafara ne mai jin kai ba zai musu azaba ba bayan sun mishi biyayya gargadi ga waɗanda suka yi saba ma Allah cewa Allah fa mai tsananin ukuba ne gare su in ba su tuba sun koma zuwa gare shi wannan gargadi ne sannan duka manzannin Allah Allah ya ce rusulan mubashirina wa munzirina li Allah yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul manzanni Allah ya ce mun yi ta aiko su suna bishara ga masu imani suna gargadi ga kafirai game da azabar Allah saboda kar mutane su je gaban Allah su ce suna da hujja cewa ba a yi musu wa'azi ba gashi kuma Allah ya aiko manzanni da haka Allah ya ce ghafiriz zambi wa qabilit tawbi shadidil iqabi sai Allah ya ce zai qawli Allah kuma ma'abocin wato ainihin ni'imomi ne da kyauta mai tarin yawa shine zai tsawul ai zil fadli zil ihsani wat tafaddul Allah madaukakin sarki ma'abocin kyautatawa ne ko ma'abocin fifiko ne da falala akan bayinsa yana ba mu wani ya hana wani yana daga darajar wasu akan wasu yana fifita wasu akan wasu yana ba mu wasu abin da bai ba mu wasu ba na ni'imomin rayuwa masu tarin yawa wasu a ba su kuɗi a hannun wasu wasu a ba su ilimi a hannun wasu wasu a ba su mulki a hannun wasu wasu a ba su farin jini a hana wasu wasu a ba su matsayi a hana wasu wasu a ba su tarin yaya a hana wasu wasu a ba su tarin iyalai a hana wasu wasu a ba su hikimar zance a hana wasu wasu a ba su ni'imomi da yawa a hana wasu Allah yana fifiko yana ihsani ya kyautata ba bayansa ya kuma fifita wasu akan wasu la ilaha illa huwa babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah ilaihil masir makoma zuwa ga Allah take ma yujadilu fi ayatin la hadda wani karanta ko ma yujadilu fi ayatin la ba Allah ya ce ba waɗanda suke jayayya game da ayoyin Allah ayoyin Allah da suka yi bayani akan gaskiyar manzannin Allah da kuma tabbatar da bauta da allantaka ma Allah shi kadai Allah ya ce to ba waɗanda za su yi jayayya game da waɗannan ayoyin ayoyi iri biyu al'ayatu shar'iyya da al'ayatu kauniyya al'ayatu shari'iyya ayoyin da Allah yake saukar wa manzanninsa ya ce ma jama'a ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza ku yi tauhidi ku bar shirka ku yi sunna ku bar bid'a ku bi halal kar ku yi haram ku yi kaza kar ku yi kaza ku yi kaza kar ku yi kaza sannan da al'ayatul kauniyya ayoyin da Allah yake nuna wa mutane tun daga sassabawan dare da wuri wa min ayatihi al-layl wan nahar wa shamsu wal qamar rana da wata duka ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah halittar mu wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun intashiru wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wa ibtighaa'ukum min fadlihi wa min ayatihi khalqu as-samawati wal-ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum wa min ayatihi yuriikum al-barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an wa min ayatihi أن تقوم السماء والأرض بأمره ومن آياته الجوار في البحر كالأعلم ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير duka waɗannan ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah sune al-ayat al-kauniyya ayoyi waɗanda suke abubuwa ne da suke faruwa wanda suke tabbatar maka da ba wanda ya sai juya duniyar nan in ba Allah ba sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq Allah ce za mu nuna musu ayoyinmu a sararin duniya sama da ƙasa da kuma a karan kansu za su ga ayoyi baccin da muke mu tashi aya ce daga cikin ayoyin Allah abincin da muke ci aya ce daga cikin ayoyin Allah fal yanzuru al insanu ila ta'ami anna sababna al ma'a sabba thumma shaqaqna al arda shaqqa fa anbatna fiha habban wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhlan wa hada'iqa gulban wa fakihatan mu'abba mata'an lakum wali an'amu duka wayannan ayoyin Allah ne yadda Allah yake saukar da ruwa ya tsirar mana da abinci mu je mu samu abin da zamu ci duka wayannan ayoyi ne daga cikin daga cikin ayoyin Allah to ma yujadilu fi ayatillah ba wanda za a karanta masa ayoyin Allah a cikin alqur'ani yayi jayayya ko ya ga ayoyin Allah a zahiri yayi jayayya yayi musu illal ladina kafaru sai kafirai su ne waɗanda za a karanta musu ayoyin Allah amma su yi kunnen uwar shi fala ya gururka taqallubuhum fil bilad Allah ya ce kar kai komon da kafirai suke yi a gari ya burge ka kalbin kaga Allah ya ba ma kafirai manyan gidaje da manya manyan motoci da manya manyan matsayi da manya manyan kudade wannan ya burge ka la ya gurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad Allah ya ce kai komon da kafirai suke yi a cikin garuruwa kar ya burge ka kalbin yau kafiri kaza yana Bauchi gobe na Abuja jibi yana Lagos gata ya isa kwatanoji yana cote d'ivoire gata can ya isa london ya isa abidjan ya isa ina kar wannan ya burge kan allah mata'un qalilu thumma ma'awahum jahannam dan kadan matsayi ne dan kadan za su samu karshe kuma makoman su ta jahannama fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum kar ƴaƴansu da dukiyoyinsu su burge ka inna ma yuridu allah li yu'adhibahum biha fil hayati dunya wa tadhhabu anfusuhum wa hum kafirun Allah yana so ya musu azaba da ita ne a duniya la tamuddanna aynaka ila ma mata'ana bihi azwajan minhum zaharat alhayati dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa Allah ya ce karka sa idanu kana kallon abin da muka ba makafirai na jin dadin duniya wannan aikin banza ne anna wannan do aikin banza ne Allah ya gaya mana ma ba abu ne mai wahala ba wajen Allah inda ba din kan kowa ya zama kafiri ba da duk kafiri Allah sai ya baje masa duniya ya bori duniya anan ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرر عليها يتكئون وزخرفا سيتي وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين saboda haka duka wayannan ayoyi suna nuna mana fala ya gururka taqallubuhum fil bilad kalbin Allah ya ba makafirai dama suna kai komo a cikin garuruwa suna morewa wannan ya rude ka ya saka fara tunani game da gaskiyar lamarin da kake kai ko kuma ka fara tunanin cewa wai duk wanda Allah ya bashi dukiya ko ya bashi kuɗi shine alamar mutum mai daraja wannan ba haka bane annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inda duniya matsayinta a wajen Allah ya kai daidai da fuffuken sauro da bai bar kafiri ya kurbi ruwa ɗaya a duniya ba amma duniya ba komai bace ba a wajen Allah shi yasa sai ba mu kafirai ya hana musulmai ya ba mu fasto ya hana liman kaga fasto shine jagoran cewa Allah uku ne liman kuma shine jagoran cewa ƙarya kake ba Allah uku bane Allah ɗaya ne amma Allah sai ya hana shi sai kuma ya ba fasto sai ya mori rayuwar duniya a gansu da manya-manyan private jet da jirage da motoci da gidaje liman kuma yana fama da me yana fama da keke ran da kasuwa ta kai shi dare ranar sai dai na ibe ga sallar magariba babu shi to don haka fala ya gururka taqallubuhum fil bilad Allah ta'ala ya samu dace zamu tsaya kan wannan aya ta hudu in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi kan aya ta biyar abinda muka faɗa ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله